أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin goma ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan janairu januwari ba hijira na da shekara dubu biyu da ishirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani kaɗan ko ɓangare na falalolinta. Wallafar fadilatu Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Rislan. Muna roƙon Ubangiji ta'ala, mawallafin wannan littafin Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka. Mu kuma Ubangiji ta'ala, ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Malamanmu da kakanninmu iyaye yayu da kannai da abokanai duk waɗanda suka riga mu rasuwa Ubangiji ta'ala ya musu rahama ya gafarta musu. Mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar aiki da ararran da ya bar mana tare da mu zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi marasa lafiya na gida da asibiti ubangiji ta ala ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya ba mu damar aiki da lafiyar da ya ba mu domin aikata ayyuka na alkhairi a darasinmu da ya gabata shine darasi na ashirin da biyar a wannan littafin yau cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki zai zama darasi na ashirin da shida insha Allahu ta'ala kuma muna ɓangare na biyu ne na wannan littafin wato sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah muna kan sharaɗi na bakwai daga cikin sharuɗan la ilaha illallah wato almahabba na ga mun zo ƙarshe sai muka karanta hadisin da mala ya kawo mana na ƙarshe game da wannan kalma ta la ilaha illallah ƙarshen shafi na arba'in da uku daidai gaban da mala yace wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Anas dan Malik yaddar Allah ta tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salafun man kunna fihi abubuwa guda uku ko wasu halaye ko ɗabi'u guda uku duk wanda suka kasance a tattare da shi duk wanda ya sa'a Allah ya sa yana da waɗannan halaye ko waɗannan abubuwa guda uku suna tattare da shi wajada bihinna halawatal iman to lalle ya sami ɗanɗano zaƙi daɗi na imani da waɗannan abubuwa guda uku kenan alama ce ta cewar me Allah ya azurta shi da ɗanɗanar imani akwai imani tare da shi ya ce na farko an ya kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma Allah da manzonsa su zamo sun fi soyuwa gare shi a maimakon wasun da ba Allah da manzonsa ba Allah ya sa muna tare mun karanta na ce za mu ɗan maimaita shi in mun zo saboda akwai buƙatar mu masa kyakkyawan fahimta har kullum alama ce ta cewar kana son mutum ya zamto kana mutunta duk wani abun da ke tattare da shi ba ma shi ba abun da ke tattare da shi ma abun mutuntawa ne ɗaya ce daga cikin alamun kana son sa wani malami na faɗa a baituka yana ce laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yace inda sonka game da Allah da kake na gaskiya ne to da kai masa da'a domin duk masoyi mai da'a ne ga wanda yake so to ba a janibin Allah madaukakin sarki ba hatta a zamantakewa ta dan adam duk wanda ya zamana akwai soyayya tsakaninka da shi to kakan bi abin da yace kakan zama mai da'a gare shi dan akwai da'ar da wani tsoron sa yasa ake masa da'a in yace ayi za ayi dan ana jin tsoron in ba ayi ba akwai hukunci da zai biyo baya wani kuma sanda ake masa ne yana ce ai kawai sai a aikata ba dan zai cutar ko zai yi hukunci ba idan ba aikata din ba sai dan me soyayyar da ake yi masa Allah ya datar da mu don haka ɗaya daga cikin alamun cewar mutum na da imani ya zamto yana son Allah kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk yadda yake son kowa a duniya taya kuma za a gane haka shine mataki na farko ya zamana duk abin da aka ce Allah ya ce a ga mutum yana kokarin zama na gaba gaba wajen aikatawa soyayyarsa da Allah ta sa an ce Allah haka yace a ganshi yana aikatawa ba dan wani ya ce ya aikata ba ko wani zai zage shi dan bai aikata ba ko zai dake shi ko zai yi kaza a'a shi saboda san da yake yi wa Allah ne yasa yake aikatawa haka manzon Allah ya ce kaza eh manzon Allah yana so a yi kaza sunna ce karantarwa ce ta manzon Allah to a ga mutum na kokarin aikata ta a matakin farko alama ce ta cewar na da imani alama ce ta cewar yana son manzon Allah din fiye da kowa ya zama ne yana aikatawa ne ba dan wani ya ce wani mai riko da sunnar annabi bane ba a'a shi dan dai soyayyarsa da annabi ce ta sa da zaran an ce abu kaza na manzon Allah ne da shi ma yana son wannan abin Allah ya datar da mu bayan haka kaga a nan gurin idan ka so sai ka shigar da cewar akwai kenan kuskure a cikin wane na son Allah eh kai kuma ka ji baka son sa me yasa baka son sa saboda kawai baya tare da kungiyar da kake kai ɗaya daga cikin fituntunin da muke fama da su a yau tabbas ka san wannan ka san yana kokarin kiyaye dokokin Allah yana kiyaye ibadar Allah mu'amala ta hada kuma bai taba cutar ka ba gaskiya ce tsakaninsa da kai rukon amana ne komai da kuka jarraba ka gano mutumin kirki ne amma ba ka son sa saboda me shi bai fito a ɓangaren ƙungiyar da kake ba wannan bala'i ne mai girman gaske Allah ya ganar da mu kaga alama ce ta cewar ana kan kuskure tunda yana son Allah yanzu kana son sa ne ba dan baya ƙungiyar ka ba sai dan yana son Allah shikenan sai a zauna lafiya ba ruwanka da yana tare da kai da baya tare da kai sai dai in yana tare da kai sai soyayya ta ƙaru dama kana son sa dan yana son Allah to yanzu kuma an yi shi a cikin ƙungiyarka ko a cikin ƴan uwanka na jini ko a cikin ƴan unguwarku ko ƴan garinku kaga sai ya samu me karuwar soyayyar bayan son Allah gashi gari ɗaya ya hada ko kuma unguwa ɗaya ta hada ko gida ɗaya ko kuma ƙungiya ɗaya ta hada sai ka ƙara son sa akan wannan amma ka ƙi shi dan baya tare da kai to kuskure ne Allah ya gafarta mana haka kuma yana son manzon Allah eh to shi ma haka zaka so shi ba dan yana kin ka ba ko yana kin tafiyar ka ba ko baya tare da kai ba a dan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake son sa ƴan uwa muna tare kaga kenan wannan zai haifar ma da ka fahimci kuskure ne a ce ga wane kuma sahabi ne na manzon Allah a babin misali sayyida Aisha me matsayinta a wurin manzon Allah mata ce gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya shi bai zage ta ba bai aibanta ta ba tana nan a matsayin mata babu takarda ma da zaka ce ga takaddar da tsabar tana bata masa rai ma ya rubuta ya sake ta tarihi ya hakaito wannan ko ga wani rubutu na wani malami da ya ce shi har ya bar duniya yana mai yarda da matarsa kenan kaga kuskure ne ka ki wanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana son sa zaka so wanda ke tare da shi wanda manzon Allah ya ce wani munafiki ne kai ma ka dauke shi munafiki manzon Allah ya yarda da wani ka yarda da wani ban san ko muna tare ba haka duk waɗanda suka yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin haka kuma har zuwa yau dinnan wane eh ba dan garin mu bane ba dalili ne da zaka kishi ba ba dan unguwar mu bane ba dalili ne da zaka kishi ba ba dan gidan mu bane ba dalili ne na kiyayya ba ba dan kungiyar mu ba ba dalili ne na kiyayya ba yana son manzon Allah yana dabbaka karantarwar manzon Allah to dalili ne na kuma kaso shi Allah ya azurta mu da haka dan haka mutun ya so Allah da manzonsa fiye da yadda yake son kowa alama ce ta cewar akwai imani tattare da mutum akasin haka fa alama ce na cewar imanin akwai alamar tambaya a ciki Allah ya raba mu da haka na biyu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma mutum ya so mutum dan uwansa mutum ba komai yasa yake son sa ba sai domin Allah sai domin Allah alama ce ta imani kaga yana daga cikin shi mahadarin da muke ciki a yau me yasa aboki yake son aboki da ka samu wani saboda ya san akwai wadata tattare da shi yana dan amfanuwa da shi ran da yaji yanzu ya rasa ya shiga kwata ko yanzu babu sai ya canja wani abokin me yasa dama ba dan Allah yake son sa ba sai dan me dan abun da yake da shi yana faruwa kullum ana tare ne saboda yana samu amma yanzu da ya daina samu fa sai kaga an canja abokin hira kuskure ne kaga an so shi dan abin da yake tare da shi wannan kuwa na daga cikin abin da hatta zamantakewar auratayya a yau take ta wahalarwa a musulunci ko kuma ce a cikin al'umma me yasa dama da ya ganta yana santa shi ba wai ya ga tana son Allah bane tana son manzon Allah ba ba wata shiga ya ga ta yi ta musulunci ta burge shi ba ba wai ya ga tana kokarin neman ilimin addini bane ba ko tana kokarin ibada bane ba a'a me yasa ai baban su mai kudi ne sai ya kai kansa saboda me shi ma ya shiga gidan masu kudi babanta mai sarauta ne sai ya je saboda shi ma ya shiga gidan sarauta babanta mai mulki ne ya je ne dan shi ma ya shiga gidan mulki ko kyakkyawa ce shikenan shi yanzu ya samu abun alfahari sai zaman ya zo ya ta samun matsala ai ta samun matsala ai ta samun matsala amma idan don Allah ya so ta sai kaga Allah yana ta sanya albarka a cikin zamantakewa haka shi ma da yazo aka yadda da shi me yasa aka amince masa ba komai aka fara tambaya ba a yana rike sallolinsa guda biyar eh da gaske ne yana rikewa ba wannan aka bincika ba me alakarsa da Allah a'a me yake da shi a wace ma'aikata yake ina jin mizaninmu na farko kenan a yau ko kai ne ma aka tura abin da ake fara faɗa fa kenan yaro ne mai ƙwazo na neman kan mai neman na kansa ba a kawo yana da addini ko ba shi da addini to dama an yarda da shi ne dan an gano mai kuɗi ne ba ma ita kadai za ta huta ba mu ma kanmu in muka ba shi za mu huta shikenan sai a samu akasi to wannan kuskure ne a musulunci ya zamto da ka so mutum ne dan yana son Allah kuma dan yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku wa an yakraha an ya'uda fil kufri kuma mutum ya ki ya kyamaci komawa cikin kafirci ya kyamaci ridda kenan wannan na daga cikin abun da yake da matukar muhimmanci ka dasa wa kanka ka dasa waɗanda suke tare da kai su kyamaci duk wani addinin da ba na musulunci ba su kyamaci komawa na addini su bar abin da suke kai na musulunci saboda me duk wanda ya mutu ba akan addinin Allah ba ai ka san a rayuwarta an yi asararta ya shiga uku to baka so ya shiga uku kai ma baka so ka shiga uku don haka mutum ya ƙi komawa cikin kafirci ba'da iz anqadhahu Allahu minhu bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin kama yakrahu an yuqzafa fi nar kamar yadda mutun yake kyamar yake kin a jefa shi a wuta yadda kake tsoron ga wuta an kunna ta falfal tana ci ko kuma wuta ta lahira ka shiga to yadda baka son haka ka ji kyamar ko kaki a ce kuma yau gashi ka bar musulunci ka koma wani addini Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan hadisin muttafaqun alaihi sai mala yace fa ahlu la ilaha illallah kaga ma abuta wannan kalma ta la ilaha illallah yuhibbuna Allah hubban khalisa suna son Allah tsarkakakken so so na musamman ba sa gauraya son Allah da son wani wa ahlu shirki amma mushrikai kuwa sukan yuhibbuna Allah suna son Allah wa yuhibbuna ma'ahu ghayrah kuma suna son wani Allah tare da Allah idan Allah yace ayi kaza sai wani daga cikin mutane yace ayi kaza ba irin na Allah ba sun sha bamban da na Allah to sukan ji bari su yi na Allah kuma su yi na wanan ko da yin na wanan kuma ya ci karo da na Allah ko bari su yi na wanan kuma gashi manzon Allah haka yace bari su yi nasan kuma su yi na manzon Allah ko da ya ci karo zai zama sabawa na manzon Allah to kuskure ne alama ce ta cewar mutum na cikin mutanen shirka mushrikai Allah ya tsare mu don haka duk abin da ka sa a gaba za ka aikata sai ka ji ga na Allah ya ci karo da wannan abin ko ga na manzon Allah ya ci karo da wannan abin cikar ka musulmi na kwarai ka ajiye wannan da za ka aikata duk son da kake masa duk burgewan da yake maka a ranka kake jin daɗin aikata shi bar shi kawai ɗauki na Allah da manzonsa ɗin sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya datar da mu, ya ce, Wa haza yunafi mukuta zo, la ilaha illallah, ya ce, Masu son Allah kuma suna son wani Allah tare da Allah, to wannan yana kore abin da kalmar la ilaha illallah ta kunsa. Wannan shi ne sharaɗi na bakwai daga cikin sharuɗon la ilaha illallah. Sai Mala ya ce, A sharuɗu samin. sharaɗi na tara wa zada ba'du ahli ilmi shartan samina yace wasu daga cikin ma'abota ilimi sun ƙara sharaɗi na takwas wa zada ba'du ahli ilmi shartan saminan yace wasu ma'abota ilimi sun ƙara sharaɗi na takwas akan na bakwai ɗin kenan wa huwa al-kufru shine kafircewa butulcewa ƙauracewa barin me bi kulli ma yu'badu min dunillah kafircewa ga duk abin da ake bautawa koma bayan Allah wa huwa al-kufru bima bi kulli ma yu'badu min dunillah shine kafircewa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah ma'al imani billahi rabban wa khaliqan wa ma'budan bihaqqin tare kuma da imani da Allah a matsayinsa na mahalicci mamallakin bayi mai jujjuya al'amuran bayi, shine rabban, Ubangijin bayi ba, wa khalikan kuma mahalicin bayi, sannan wa ma'abudan bi haƙƙin kuma abin bautawa da gaskiya, ce wannan shine sharaɗi na takwas ɗin. Dole ne bayan ka samu guda bakwai ɗin nan, to duk abin da ake bautawa da ba Allah ba ne ba, na mutum ne ko aljani ko mala'ika ko bishiya ko rana ko mamaye to sai an samu ka ƙaurace wannan ƙauracewa ta musamman sannan kuma kana mai imani da Allah a matsayinsa na wanda shine a mahalicci shi ya mallake ka shine mai jujjuya al'amura sannan kuma abin bautawa da gaskiya yace qala subhanahu sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki yace la ikraha fid dini babu tilastawa a cikin addini babu dole a cikin addini malamai suke karin bayani sai an ce babu tilas a cikin addini fa amma ga wanda bai shige shi ba ba dama da ba musulmi ba ka zo ka ce an ce an kira sallah ka ce dole sai yayi sallah babu tilas sai dai kai kokarin nusar da shi da nuna masa muhimmancin musulunci ya karɓi musulunci yayi sallah amma kana tare da danka kuma misali sai ka ce an ce ba tilas sawa cikin addini bari ka bar shi kai sallah in ya ga dama ya in ya ga dama kare yi kaga ma'anar kenan ba haka ake nufi ba a'a ga duk wanda ya amsa sunansa na musulmi to tilas ne ya bi karantarwar musulunci abubuwan da musulunci ya ce a yi dole ya yi abubuwan da musulunci ya ce a bari dole ya bari la ikraha fi din babu tilas a ce sai an matsa maka sai kayi addini dole kowa yana yi ne dan kansa qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy haqiqa shari'a ta bayyana daga bata kuma musamman a wannan lokacin fa ba wanda zai ce wai zai aikata wani abu yau na kuskure ba yau ya san kuskure bane ba, ne ba. saboda hanyoyin sadarwar sun yawaita sun yawaita har za ka iya ce sun yi obama ko ba ka je gurin ba kana kwanci a ɗakinka sai ka ji laspika tana kai maka in ba a kunna laspika ba kana buɗe waya sai ka ga wani ya tura a rubuce wani ya tura a bidiyo gashi kana kalla haka abin yake faruwa ko ka kunna rediyo ka ji ya ce faman ya furbi tsaguti duk wanda ya kafirce wa ɗagutu me ya ɗagutu shi ne duk abin da aka bautawa ko ake bautawa wanda ba Allah ba ne ba kuma ya yarda da bautan to ɗagutu ne ɗagutu ne ko mutum ne ɗan uwanka ka zo kake masa wasu ayyuka na ibadan da Allah kaɗai ake yi wa shi kuma sai ya ji kamar kawai girmama shi ne matsayi ne kake masa wannan abin to ya zama ɗagutunka Allah ya tsare mu duk wanda ya kafirce wannan wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah to faqad istamsaka bil urwati al wusqa haqiqa yayi riko da kakkarfar igiya lan fisama laha wadda babu yankewa gareta wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne suratul baqara aya ta 256 mala yace wa huwa an-nafyu wal isbatu wannan abin da ake magana fa shine korewa da tabbatarwa allazi fil kalimati tayyiba wanda ke cikin wannan tsarkakakkiya da dadar kalmar ta la ilaha illallah wa fi da'watil mursalin kuma korewa da tabbatarwa da ke cikin da'awar manzanni li'anna an-nabiyyina wal mursalina domin annabawa da manzanni ja'u bin nafi wal isbat sun zo da korewa ne da tabbatarwa kore me bautar duk wani wanda ba Allah ba da kuma tabbatar da bautarwa Allah madaukakin sarki me suke fada u'budullaha malakum min ilahin ghairu kowane annabi da manzo da suka zo abin da suke fada shine u'budullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin ba ku da wani abin bauta ghairuhu in ba Allah din ba kaga sun kore na farko sun tabbatar a bauta wa Allah u'budullah malakum min ilahin kuma sun yi me sun kore duk wani abin bautan da ake bautawa sai Allah madaukakin sarki suratul a'raf aya ta 59 mala yace wa an tariq ibn ashyam qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طارق بن أشيم يتي ناجما زن الله سيراد أمنشن الله ستبت غريشي يناتشوا من قال لا إله إلا الله دك وند يتي لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله كما يكافر شوا أبند أكي بوتا وكما باين الله تحرم ماله jinin tsaya dukiyarsa ta haramta haram ne duk wanda ya ce la ilaha illallah ya kuma kafircewa abin da ake bauta koma bayan Allah musulmi kenan kai tsaye to dukiyarsa ta zama haramun ka taba dukiyarsa ka salwantar masa da dukiya ta yaya wani zai dauka dukiyarsa ta haramta sai dai in ka dauko ka zo ka kwata ta karfi a'a ka faki idansa ka ɗauka ta zama haramun gare ka ka tsallaka ka san ɗuwa ka je ka ɗauka bayanan haramun ka aikata wa damuhu haka kuma jininsa ka zubar da jininsa ta kowace hanya haramun ne sannan kuma wa hisabuhu ala Allah hisabinsa na wurin Allah madaukakin sarki rawahu muslim muslim ne rawaito wannan kenan kaga da zamu riki wannan da an zauna lafiya da zaka iya zuwa da abun hawanka ka bashi a kofar gida da kin a jiki ka shiga ka kwanta kai baccinka da safe ka zo ka buga ka tafi me yasa saboda mai daukan ya san kai musulmi ne kuma ya gano dukiyarka mecece haramun ce ya taba amma zai yiwu haka in ka so ka zo shiga kofar daki ka zo da damun kuɗi sai ka ajiye shi a kofar daki ka shiga ka kwanta ka fito ka dau abinka ka tafi to na san haramun ne dauka maka shi ma wancan da zai shigo ya ya shigo din ma ya san haramun ne ya shigo maka sai a zauna lafiya Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka gane yace mala yace wa hadhihi shurutu thamaniya kaga waɗannan sharuɗan guda takwas jumi'at fi hadhain albaytain an tara su an hada su a cikin waɗannan baituka guda biyu wanne yace ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al awthan qad uliha baiti ne yace ilmun kaga an sami ilimi sanin kalmar la ilaha illallah ai yana ciki sannan yaqinun a sami yaqini wa ikhlasun da kuma ikhlasi wa sidquka da kuma gaskatawarka kaga guda hudu sun fito ma'a mahabbatin tare kuma da soyayya shine na bakwai din da muka yi dazu kaga biyar sun fito wan qiyadin da kuma sallamawa miƙa wuya an sami nawa wal qabuli ga kuma karba laha ga ita wannan kalma ta la ilaha illallah kaga bakwai sun fito anan sai yace wazida thaminuha kuma an ƙara na takwas din su shine al kufranu minka kafircewa daga wurinka game da me bima siwal ilahi game da duk abin da ke koma bayan Allah Allah ya sa muna tare nayi wata kalma ina ce kafircewa daga wurinka game da sai na sauri na haɗa kalmar saboda tsoron sharri na 'yan social media a yau ana zuwa sai a yanke ɓangaren da ake so a aibanta ka da shi je a ɗora sai a aibanta ka da shi sai a ce ga abin da ka ce ai an ce ma ka kafirce ka gafa yanzu da sunan tauhidi kuma ya ce ka kafirce ba yana faruwa ba siwa ya ce siwal ilahi kafircewa duk abin da ke koma bayan Allah maɗaukakin sarki minal ausani na daga gumaka qadi uliha wanda an riga aka allantar da su ko ake bauta musu to dukka kaurace musu mala yace wa hunalika shartun har ila yau kuma akwai wani sharatun liman qadar ga wanda ya samu dama ya samu iko fayakunu shartan tasi'an 'inda al-qudra sai zama sharadi na tara kenan yayin samun dama yayin samun iko wa alaihi fatakunu shurutu tis'a kaga akan wannan kenan sai sharudan su zamo guda tara jumi'at fi hadhain al-baitaini suma an hada su a cikin waɗannan baituka guda biyu yace shurutu haliman bi qudratin nataq yace sharudan ta kalmar la ilaha illallah ga wanda ya samu iko shurutuha sharutanta liman bi qudratin ga wanda ya samu dama ya samu iko yace na taq shine ya furta ta furta kalmar la ilaha illallah din ai bai kawo mana ita musamman a baya a jeran yadda ya kawo ba sai yace to an ƙara wannan a matsayin shine sharadi na nawa na tara wani ya ce ha ya furta ta kuma ai shine a farko dole dama ka furta to wanda ya sami iko kai zaka iya furta amma kurman unguwarku ba zai iya furta ta ba haka ne kaga ga wanda ya sami iko ga wanda yake ba kurma ba kenan ba bebe ba wani duyar da ya so ya santa an karanta masa da hannu ya gane ma'anar kalmar kuma yana kiyawa amma ba zai iya furta ba saboda kurma aka yi shi shi Allah ya sa muna tare kaga kenan furuci ya zama shine sharadi na nawa na tara yace ilmun yaqinun kenan kaga duk wanda ba kurma ba ya samu iko din tunda yace ga wanda ya samu dama ya samu iko sannan sai jero su ilmun yaqinun wa inqiyadun ilmi sanin kalmar la ilaha illallah sannan yaqini miƙa wuya yace wasidiquka wasidiq wasidiq ya sa fataha ko wasadaq kuskuren bugu ne wasidiq da kuma gaskatawa wal hubbu da kuma soyayya wal ikhlasu da ikhlasi wal qabul da karba yace kufrun bi tagutin sannan kuma kafircewa dagutu ma aqul ka kiyaye abin da nake fada ma aqul ka kiyaye abin da nake fada mala yace fa shartu tasi'u kaga kenan sharadi na tara fa shartu tasi' ala hadha sharadi na tara akan wannan huwa nutqu biha shine furuci da ita wannan kalma ta la ilaha illallah ina ga zamu tsaya anan ko na'am na tunanin mu tsaya ko mu karasa yace huwa nutqu biha shine furci da kalmar qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innahum kanu lalle su mushrikai da kafirai sun kasance idza qila lahum idan aka ce musu la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah yastakbiruna sai su yi girman kai kaga musulmi ke da ikon furtata musulmi ba wanda Allah bai shi kurma ba kenan anan ya fitar mana da cewar mutum zai iya gashi ya ganta ya fahimce ta amma ba zai furtata ba suratu safati aya ta 35 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga abu hurairah amincin Allah ya tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an uqatilan nasa an umarce ni da in yaƙi mutane hatta ya kulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah sai sun tsaye da tauhidi sun tsaye da musulunci kenan faman qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu hakika ya kare kansa daga gare ni wa malahu kuma ya kare dukiyarsa illa bi haqqihi sai da haƙƙinsa wa hisabuhu ala Allah hisabinsa kuma na wurin Allah madaukakin sarki muttafaqun alai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal har ila yau kuma an karbo daga abu huraira amincin Allah ya tabbata gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li ammihi inda al-maut manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada ma babban sa yayin mutuwa lokacin da babban nasa ya zo mutuwa kenan yace masa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ashhadu laka biha yawm alqiyama zan maka sheda da ita ranar alqiyama kan cewar me kai ma ka faɗi kalmar la ilaha illallah ka karɓi musulunci fa aba sayyaki fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mabuwayi ya fitar ya saukar da wannan ayar wacce qawluhu innaka la tahdi man ahbabta sai Allah ya saukar da fadin sa da yake ce lallai kai ba ka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man ya sha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda yake so suratul qasas aya ta nawa 56 wannan hadisin kuma imam muslim ya fitar da shi Allah ya sa muna tare mu kalli gurin nan duk matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nusar da mu cewa shi ma nasa isar da sako ne wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama ya ki karba don haka karkai mamaki ga wani mai karantarwa wani a ƙarƙashinsa ya ki karba ko ɗalibinsa ne ya fanɗare ya ki karban abin da yake kai ko ɗansa na cikinsa ya ki karba a'a dama nasa isarwa ne kai uba a matsayinka na uba uwa a matsayinki na uwa iyaye kenan ba na kunusarwa ne da tarbiyyantar da yaran amma kowa ya bi abin da kake kai wannan kuma sai wanda Allah ya so eh ba ma iya su bi musulunci su yi riko da sunna ba za a iya samu kana ta kokarin nuna musu musuluncin kullum ba ma munanan ɗabi'u ba sai a samu wanda shi musuluncin ma bare ba kuma a gidanka nufi ne na ubangiji ta'ala shiriyar a hannun wa take Allah so iyaye nasu me nusarwa tarbiyantarwa wanda Allah ya so yake ga ya karbi nusarwar ya karbi tarbiyantarwar da ake yi Allah ya sa muna tare wannan shi zai haifar ma kaga kai taka tsantsan ko mu yi taka tsantsan da harsunan mu wani na ganin dan wani yayi kuskure kawai duk inda ya zauna sai ya aibanta shi dan wane ne mara tarbiya dan wane ne dan wane ne a'a shi nasa nusarwa ne tarbiyyantuwar ɗan ya tafi akan tarbiyyar na ubangiji ne kawai ɗan wani ya yi laifi a yi ta aibanta shi a yi ta kaza nusarwan karɓan shiriyar ta Allah ce namu meye faɗa da nusarwa ba a gajiyawa ka yi iya ƙoƙarinka yabi kan hanya ba za ka daina ba za ka ci gaba da yi har mutuwa ta zo ko ta ɗauke ka ko ta ɗauke shi ba za ka daina ba ko hannu na yin hannunka na yin riɓewa ka yanke ka jefar dan ɗanka ya tashi da wata tarbiya ko ‘yarka ta tashi sai ka yanke ka jefar ci gaba da nusar da ita akwai yiwuwar kuma lokacin da za ta canja sai ka ga lokaci guda ta karɓa Allah ya ganar da mu malam ya ce mana fahazihi hiya shurutu la ilaha illallah waɗannan su ne sharuɗan la ilaha illallah la tanfa'u qa'ilaha shay'an kalmar la ilaha illallah ba ta amfanar da mai faɗanta kawai dan ya zauna yana furtata ba ta amfanar da shi komai idza akhalla bi shurutiha sai in ya idan yayi watsi da sharuɗanta Allah ya sa muna tare wallahi kullun yanzu tsoro abun yake ba wani zai yanke kajiya ce kalmar la ilaha illallah da muke zo na miya ce ba ta amfanar da meye komai ban san ko muna tare ba la tanfa'u qa'ilaha shay'an kalmar kawai fadin ta kana ta la ilaha illallah la ilaha illallah ba ta amfanar da kai komai mala yace idza akhalla bi shurutiha idan mutun yayi watsi da sharuɗan nan nata da aka jero sai wani ya yanke idan mutun yayi watsi da sharuɗan yace kaji wani dan kaza dan kungiya kaza ko dan kaza ya ce wai ba a kalmar la ilaha illallah ba ta amfanar da mutum komai ka ji mutanen nan shi kawai dan bukatar sa ta biya yayi me ya bakanta mutanen tunda ba tare suke ba aw akhalla bi wahidin minha ko yayi watsi ya jefar da ɗaya daga cikin sharuɗan wa innama tanfa'u man tahaqqaqa bi shurutiha malai yace wa innama abin sani tanfa'u tana amfanarwa ne man tahaqqaqa wanda ya tabbatar bi shurutiha da sharudanta wajtanaba kuma ya nisanci nawaqidaha abubuwan da take warwarewa ai mun ji yanzu sharudan nata saura me ya rage mana tabbatar da su nisantar abubuwan da take warwarewa shine kuma darasi na gaba insha Allahu malam zamu ji sharuɗa abubuwan da suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah su ma ya jero mana su ne ɗaya bayan ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta akwai matsala? na ga ba matsala sai mu dakata ana sai dai dana so in shigar da wani sako a farko kuma sai na abin nan bayan darasinmu da muka gama na ranar satin da ya wuce akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa kama na shiga gida yake ce malam ya zo ya ja hannu na yake ce ga sako ku isar ku sauke nauyin da yake kanku yace ni na yi nawa yake ce akwai wani malami da fitowa yake ce ya halatta mace in tana jin yunwa ta yi zina don ta samu abun da za ta ci na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce da gasken ce subhanallahi na ce kai malam wane kuma matsayinsa ya furta wannan lafazin ya ce tabbas sai na ce in sha Allahu zan je in duba ko hanyoyin sadarwa ko facebook ne ko youtube ko tiktok ko waye instagram da sauransu zan je in Allah da duba ya ce ka duba abin da ya bada fatawa kenan kuma tana yawo na ce a yanayin da ake ciki yanzu ba a ce ya halatta ba ma ya aka kare ballantana an bada kofa sai na ce kai in kuwa ta tabbata to anya ba makirci aka samu na Yahuda suka shiga afka ba da kwangilar wannan ba da fatawar ba tunda dama yanzu malamai suna da san duniya a ransu kowa yana so duniya ta samu da naje sai na ga wanda ake ta yadawa kawai daidai kalmar da yake fada sai nake ta gani ne kuma damuwa ta me ya fada a farko kafin wannan kalmar kuma me ya fada a gaban wannan kalmar yana daga cikin adalcin da zaka yi mutum a cikin zance in aka ce wane ya ce kaza in har za ka iya kontak da shi ka je ka same shi malam ka tashi ka je ka ce an ce ka ce kaza mai gaskiyar abin ko kuma ni ban gane ba na farko da ka nemi tabbacin ya ce in ya tabbatar ma ya ce to me baka fahimta ba kana bukatar bayani clarification ya ma bayanin me yake nufi da hakan to shine zaka masa kyakkyawan adalci akan abin da ya faɗa ban san ko muna tare ba in ba ka da ikon contact da shi to nemi me ya faɗa me ya jawo ya faɗi wannan me ya sa kuma kowane bayani ya yi a kai kafin sai ka ɗorar da maganarsa a yadda na saurari abin shi ne sai na ga ya sha bamban da yadda ake ta masa kallo magana yake a kan matsalar shugabannin najeriya shugabanni a yau da suke jefa mutane a kunci na talauci irin yunwa da aka shiga sakamakon mai rashin kyakkyawan shugabanci sai ke faɗan yunwa fa tana kai mutum zuwa ga bala'i fa mutum in ya shiga yunwa ba ta kaiwa aure nawa ne ya mutu sakamakon yunwa na'am yara nawa ne suka bar masu gidansu saboda ba sa yunwa ta shiga sun kasa biya musu bukatu faɗa nawa aka yi akan yunwa me ya faru ai makami ne da suke ɗauka a manya-manyan munnan fa na ɗaya daga cikin makaman da suke ɗauka na dabara suke amfani da shi ina an jefa mana yunwa sun rike sun ki sakewa to lokacin da suka zo zaɓe ko baka so suna ɗan watsowa sai ka ga mutum yunwa da yake ta kuɗi ya burari masu dole sai je zaɓa ba dan shi ba nawa aka furta a wajen zaɓe cewar mukan eh dama in an ci ma ba a mana komai yanzu a bamu kawai mun sayar da ƙuri'ar baya faruwa yana ɗauko wannan magana sai kawo wannan kalmar yake ce yunwa fa sai kawo ya halatta mafin mace idan larura ta kai ta da in bata ci ba za ta iya mutuwa sai ya ɗauko wani kotun yayi da malaman fiqh suka kawo ta fa sai ya kawo wannan kalmar kuskure ne da malaman fiqh suka gabace shi a kanta su ma fa ba fatawa suka bayar a babun kai tsaye halaccin hakan ba kiyasi suka yi wanda kiyasin kuma akwai kuskure a ciki wanda a karkashin wannan nake ce daga cikin masu masa martani fa su ma ga martani dirke ke a kabar a kwanakin baya a nan fa ba wani guri ba akwai jama'ar da suka zauna suna mitin aka zauna ana mitin wani yake ce to shi shawari me yasa ba za a daina karantar da hadisan annabin nan ba hadisai ba tunda sai a ce kaza mu ba mun ce kar a dora hannun dama akan hagun a dora a kirji to kuma sai a ce hadisin annabi ya ce an ce kaza ya ce wai wai hadisin annabi ya ce a daga sutura hadisin annabi ya ce a barge mu me yasa ba za a daina amfani ba a wannan tafiyar tamu sai kawo shawari fa a mitin din tafiyar kungiyar da ake yi sai kawo shawarin shi yana bada shawarin me yasa a tafiyar ba za ma a daina karantar da hadisi ba gaba daya akwai halakar da ta kai wannan yaushe al'umma za ta zama kan seti littafin mu na falihazar ba mu karanta shi ba nan zuciya tana zama ta kwarai ne idan tana samun sakon Allah ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah to da nan zuciya take gyaruwa to ya ce a bar karantar da hadisai to wannan kalmar da wannan yayi ake masa martani a cikin littafin fiqihu ya dauko suna kawo misalai irin larura ta kama ka a wurin da ba abinci zaka iya cin mushe cin mushe halal ne sai suka kawo wannan misalin larura ta kai ga yanzu an baka damar ka ci mushe to kamar misali suka bada wannan kalmar da ya faɗa ne ta yi kazanta ne ba sai na maimaita ta ba sai suka bada wannan misalin sai shi ma ya kawo irin wannan ka ce kar a karanta hadisin annabi kaga inda aka samu kalmar jama'a muna tare a wannan bayanan sai ya shigo da wannan kalmar na biyu wasu kuma sai suka rudu da bayanansa don wani sai ɗauko hadisin mutane ukun da suka tsinci kansu a halin tafiya kwana ya kama su suka shiga kogo ga hadiri ya taso suka shiga kogo sai kogo wani dutse ya zo ya rufe kofar kogon suka kasa fita sai suka ce ba abin da zai fitar da mu daga nan sai dai kowa ya tuna wani aikin alkhairi da yayi wa Allah mu yi tawassuli da shi mu roki Allah Allah ya bude mana halin da muke ciki daga ciki sai ɗaya ya kawo cewar akwai wata ‘yar kawunsa, ‘yar ɗan'uwansa, kawunsa ko baffansa da ‘yar baffansa da duk duniya ba wacce yake so kamarta, yana son ta fiye da duk yadda namiji yake son ‘ya mace haka ya kawo, yace ka a shaddi ma yi hibbin rijalun nisa'a, kamar fiye da duk yadda wani namiji yake son ‘ya mace, yace sai ya yi ta ƙoƙarin ya samu dama shi kuma ya lalata da ita saboda wannan san da ya rinjaya a zuciyarsa ta ƙi ya ce har sai da aka samu wani lokacin annoba na yunwa matsanancin yanayi na yunwa da aka shiga ta rasa yadda za ta yi ta zo neman taimako ya hana daga ƙarshe dai tun da ta gano ba zai ba ta taimakon ba sai ya yi lalatar nan sai ta amince masa akan ya yi lalatar da ita ya yi fasadin ya yi zinar ya ɗauki kuɗi mai yawa akwai ruwan da ta ce dinari 25 ya iba ya bata karkai nisa yana nan cikin riyadu salihin na imamun nawawi ya bata har ya himmatu zai afka mata ya gama zagewa zai sai take ce masa ka ji tsoron Allah karka bude abin da Allah ya rufe sai da haƙƙinsa Allah ya rufe mata budurcinta ya rufe mata tsarecinta yana so ya keta ta ce ka ji tsoron Allah ce kawai sai ya ji karkarwa ta kama shi a lokacin sai tsoron Allah ya kama shi sai ya fasa abin da ya bata ma ya ce ya yafe mata ta tafi da shi wallahi sai na ji wani malami yana kafa wannan a matsayin hujja akan ai fatawar da ya bayar fatawa ce ta ilimi akwai ta a littafi kaga wannan kalmar an fahimci hadisin wanda ya bada wannan akwai kuskuren fahimta ba za ka zagi mutum ba sai dai me bai fahimci fiqhun da yake cikin hadisin ba me yasa ita dai zaka ce jin tsoron Allah ne ya kaita ta amince ba shi bane wahala ta kaita sannan kuma ta sai zaka in kana da kyakkyawar fahimta ma zaka iya ce ta masa na ta samu ta karba har sai yazo ya ta nuna masa data kin tunda ta masa wannan furucin ta riga ta dafe ina akwai yuwar da yaki jin tsoron Allah za ta iya kuma murdewa ta ki in da ka mata kyakkyawar fahimta ni dai a fahimta irin ta sai da yazo tace kaza din kuma sai ya hakura kaga me ta samawar kanta mafita ta aikata ko kuma ta ji tsoron Allah ta ta ki yadda aikata ta yi aiki da iya damarta na karta aikata ɗin har zuwa lokacin da ya zo dai afka mata kenan kaga in za ka yi adalci ya kace har yanzu ma in mace larurin yunwa da ta kashe tan wani ya zo zai lalata da ita to ta ji ta lallaba ta karɓa sai ya zo an zo gabar ta dauje ta yi iya yadda za ta yi kamar yadda wacce ta yi da barbarinta sai da ya zo dai auka ta kuma hana shi ballantana a yau akwai hanyar da babu wannan larurar a yau babu wannan larurar mutum su a wancan lokacin yakan rayu da sutura guda ɗaya tak mufa a yau duk wacce da aka ji wai talauci ya sa ta yi zina da ka samu wasu fama a gidansu suke mallakar gidansu ne nasu ne mallakarsu an kewaye shi da kara an san yadda aka yi mallakarsu ne idan yunwa ta matsa duk kashin gidan za ka samu za a iya sai da shi ɗakuna sun kai biyu a je a sai wani gurin a yi kuma ɗaki ɗaya ba haka ba ne ba a sai abinci wata ko wallahi wallahi a suturunta yunwar da ta matsa sunan za ta ɗauki kala ɗaya ta saya musu abincin kwana biyu sutura kawai da ta mallaka kuma za a kawo wannan sharaɗin kuma ga ayyuka nan daban-daban a yau da di wahala mutum ya fito Allah ya hana shi sai dai in ya ki fitowa sai dai in ya ki fita ban san ko muna tare ba musamman mata ma da suke da zumunci fiye da mu kai yanzu sai bako ya zo bagatatan ka bashi abinci ya zama ma aiki wallahi mace ratsewa kawai da ta yi gidan makwante ko gida akan hanya wallahi na tsaya ne in sha ruwa ko fitsari dan yi muna kan tafiya ne fitsari ya matsa na matso wallahi in dai mata sun gama abinci lokacin wallahi da su mata bismillah ba haka bane ba za su mata bismillah muna gani wata ko zuwa ta yi inda ta tafi ta zo lokacin ana yi ba a gama ba sai an bi ta wace ta zo ta samu ina girki kai matanmu fa Allah ya musu albarka zumuncinsu ba irin namu ba ne wallahi za a bi ta da shi a ce ta zo ta samu ba a gama ba a bi ta da shi tabi wannan hanyar bai fita waccar hanyar ba sai ta tama lokacin cin abincin gidaje ta je ta yi sallama ta zo gaisuwa ta zo kaza ta wuce ta tafi don haka kaga ya ba da kalmar bisa kuskure a cikin karatu da ya jero ba fatawa ba ce zance na gaskiya ba fatawa ya tashi ya bada ita ba mutane suna bambanta fatawa da kuma hukunci fa ba hukunci yayi ba ba fatawa ya bayar ba Allah ya sa muna tare Allah ya gafarta malam wannan kuskuren kuskure ne yayi shi ya dauko shi daga wasu da suka gabata a bada irin wannan kuskuren Allah ya gafarta masa ni dai bisa kyakkyawan kallo da ne abun wallahi akwai kyakkyawan zato ba da wannan manufar yayi ba ya ɗauko diri ne akan talaucin da magabatanmu suke yi na wajen ƙuntatawa al'umma sai ya shigo da wannan kalmar ya yi kotun ɗinta. Allah ya datar da mu, don haka akwai kuskure, sai wanda suka fake da wannan hadisin kuma ni aurina suka fi shi kuskure, tunda su ƙarfafa magana suke kuma da hadisin da bayi da alaƙa da abin da suke faɗa. Kaga na farko yin koyi da aka yi da hadisin, shi dai ya ji tsoron Allah bai yi da ita ba ita ma ta ji tsoron Allah ta yi wa'azi na kar a yi zinan da ita kuma ta samu abin da take nema kaga bai abin bai auku ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kawai abin da yake faruwa a yau shine kowane dan kungiya wai damuwarsa yana sauraron iya dan kungiyarsa ne da farin zuciya amma duk wanda ba dan kungiyarsa ba da zuciya bi yake sauraron sa ya dan ji dade kuma ya ji kuskuren sa ya yada ya ji ya yada ya ji ya yada kaga wannan kalmar da yayi kuskuren sa kadan ne akan wanda ya dauko wannan kalmar ya yada ta a yanar gizo-gizo ban san ko muna tare ba kuma almajirin sa da yake son sa dai yada wannan da rubutu akan malam ya bada fatawa kaza sai dai wani wanda shi yana ganin ba dan kungiyar su bane dan kungiya kaza ne dan dariƙa ne shi kuma ba dariƙa yake ba dan kaza ne ba dan kaza ba jama'a mu hattara da wannan kuskure ne ka riki wanda kake so ba zai yi kuskure ba ka yada alherin sa wanda baka so da yayi kuskure ka yada innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu suratul nur lahum madha azabun alim waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin masu imani suna da azaba mai raɗaɗi ka duba suratun nur yanzu wannan kalmar da yana abuja kai ka san da ita kana gurin aka yi da ba don wanda ya ɗauko ya yaɗo ba ma da bara a ji ta ba matan da za su fake da ita da ba don shaiɗanin da ya ɗauko yaɗa ba ba za a ji ta ba don haka shi kuskuren sama wallahi ni in ni zan yi rankin zan yi makin ko na zunubi ko over 100 zan ba shi sha biyar ne zunubinsa sha biyar wanda ya kotun gurin ya yada zan ba shi ɗari ne sai na ba shi ma me ake cewa ana minus a ba mutum kari oban magin wannan ba wallahi na masa kari sai na masa kari don haka waɗanda suke yada ire-iren wannan social media mu ji tsoron Allah ba iya na 'yan siyasa ba ne suke kan haɗari na addinin ma sun fi zama kan haɗari dan na siyasa wani ya dama ya san harkar duniya ce neman abincinka kake ka bata wancan kai bu wancan daga jiya an san kawai ba dan fatin ka bane yasa ka masa amma mai addini zaka dauko ka abin nan Allah ya bamu ikon gyarawa wallahi hadari ne iskanci ne shashanci ne na yan social media suka ƙara kambama abun inda bai je ba ma an tusa karatun ya je kauyen da bai kai ba kuma an yi kotin iya gurin iya gurin kawai da niyyar batanci ha shi wanda ya faɗa din wai ba mutum bane ka ɗauka kuskure ne ba zai kuskure ba kai ba za ka yi kuskure ba na ɗaya daga cikin nasiha da nake wa malamanmu mu ji tsoron Allah kar ka yadda da wai malami dan uwanka ya kuskure ka hau yaɗawa ka zama ɗan tallan kuskuren malami dan uwanka kai ba malami ba ko ma musulmi ne kowane iri dai musulmi dan uwanka kai ma ran da ta kasance a kanka kai kuskure haka za a yi ya haɗa shi da ƙarfin gwiwa amma in ka zamo mai kallon abu da kallo na hankali kallo na adalci kallo na tausayawa dan uwanka ne malami yayi kuskure ran da kuskuren ka ya fito kai ma sai al'umma su tausaya wa kallon abin da kai na kuskure sai su tausaya masa kai ma su kalle shi bisa uzuri Allah ya gafarta mana nas'alullahi al-karim al-mannan an yahdiyana siratal mustaqim subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum